إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفس المقصرة بتقوى الله عز وجل وأنذركم ونفس المقصرة من نسيانه ومخالفة أمره واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واعلموا يا عباد الله أنه بالصبر والتقوى لا يضر المسلم عداوة حاج عداوة حاقد ولا كيد فاسد وصدق الله العظيم إذ يقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ولما كان الصبر يعتق معانيه هو حبس النفس عما تكره قال لا بد أن يعلم أن الدنيا هي دار البلاء دار البلاء والنعيم فالدنيا تكون تارة جميلة محببة للنفس وتارة أخرى تصبح دار الشقاء وحزن وذلك للمؤمن والكافر وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا ستر المؤمن وجنة الكافر فهو مهمول على أن الدنيا ستر المؤمن مقارنة بنعيم الجنة وهو فيما وهو فيها مكيدا شرعا عن الشهوات المحرمات والملذات الآثمة وأما قوله جنة الكافر فهو بنسبة لما سيلقاه من عذاب الآخرة أدارنا الله منها إذ لم يرى حق الله في الدنيا فلم يجتنبوا شهوة محرمة ولا ملذات الآثمة وما يميز المؤمن عن الكافر في البلاء يا عباد الله أن العبد المسلم يؤجر ويصاب على صبره بجنة أرضها السماوات والأرض جزاء بما صبر مصدقا لقوله سبحانه إذ يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سرى شكر فكان خير الله ونصابته الدواء صبر فكان خير الله أيها الإخوة الفضلاء إن من أعظم ما يعيننا على الصبر على مصائب الدنيا وهو توجه إلى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيداهم ألا قليلا ما تذكرون ثم يقيننا بوعد الله يرفع برفع البلاء فالله لقد وعدنا أن مع الأسر يسرا قال تعالى فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا عباد الله وقد علمت أن هذه الدنيا دار الابتلاء فالله تعالى يبتلى عباده بخير كما يبتليهم بشر وهذا ما يتطلب الصبر من العباد وسبحان من جعل الصبر نصف الإيمان وذكره بتسعين موضيعا في القرآن ويعرف الصبر فإنه حبس النفس ويكون صبر على ثلاثة أنواع صبر عن معصية الله فالنفس أمارة بسوء والشيطان يزين معاصية لابن آدم وهنا يجب علينا أن ننظر إلى سوء العقاب للمعاصية وأن نتذكر مراقبة الله تعالى لنا ونستعي منه سبحانه الثاني صبر على طاعة الله تعالى فالعبادات تعمل مشقة تحتاج إلى الصبر كمشقة اللجوء من الصيام وبذل المال محببة في الصدقة وغيرها من المشقات التي ترافق العبادات ثالثا صبرا على أقدار على أقدار الصعوبة والمعلمة فإن الإنسان أيها الإخوة معرض للوقوع في الم- في المصائب فيكون الصبر عليها بعدم الجزع والندم وترك الأفعال المحرمة كاللطم والشرك الجيب أيها الأحباء إن الصبر على المصائب يكون عند اللحظة الأولى من المصيبة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصبر عند السلمة الأولى ومما يعين على الصبر الرضا بقضاء الله وقدره وطمع بالأجر والجزاء الذي أعد الله تعالى للصابرين واليقين بأن الله تعالى لا يجعل الأسر إلا وبعده يسرا والفرج ومما يعين على الصبر تذكر نعمة الله تعالى وأجر الصابرين عظيم فمن كان صابرا بالدنيا وفاه الله تعالى أجرا كبيرا في الآخرة قال الله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين آسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب عباد الله إن أمر المؤمن كله خير فإن أصابه سوء والبلاء واجهة بالصبر والاحتساب وإن أصابه السرور واجهه بالحمد كثيرا والدعاء بدوامه قال صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو التواب الرحيم الحمد لله والشكر لله والصلاة على الله yan uwa masu girma yan uwa imani rubutun mun tayo tana magana akan abubuwa guda biyu jarabawa a rayuwa da kuma yin hakuri dangane da abin da ya shafi jarabawa daga Allah subhanahu wataala da haka yan uwa yana ba kaina wasiya sannan ina muku wasiya da mu ji tsoron Allah mu sani cewa ubangiji ta baraka wata ala yana razanar da mu wani wuni cewa mu ji tsoron wani wunin da ake mayar da mu wajen Allah wanda a ran nan za a cika wa kowane mutum aikin da yi ba tare da an zalunce shi ba mu sani cewa haƙuri da tsoron Allah su ne abubuwa guda biyu wanda idan mutum ya riko da su to makircin masu makirci sharrin masu sharri baya tasiri a kan shi da haka Allah madaukakin sarki ya ce duk waɗanda suka yi haƙuri don neman yardar Allah maɗaukakin sarki suka tsaye da sallah bayan nan abinda Allah ya arzuta su da shi suke ciyarwa a bayyane kuma su ciyar a boye babu shakka wa'annan Allah maɗaukakin sarki ya ce bayan haka suna bibiyar duk wani mummuna aikin da suke yi su bayan shi da alkhairi to wannan suna da kyaukyawar makoma wanda Allah ta'ala ce aljanna ce za ta shiga da su da waɗanda suka riga su daga iyayensu da kuma zuriyarsa gabaki daya mala'iku suna gaira su ta kowace kofa Allah samu daga cikin irin wayannan yawa masu girma yawa imani haƙuri a rayuwa yana daga cikin babban jari kuma shine hanyar da ɗan adam yake cin nasara a rayuwar shi ta duniya da ta zahira duk wanda ya rasa haƙuri babu shakka yayi babbar asara a rayuwa shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa sun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa tabbatar da imanin mutum ya cika sai an shaida da cewa wani mai haƙuri ne da haka ce yan uwa mutum ya rika alfahari da cewa ni ba ni da haƙuri to wannan kamar yana nuna cewa shi ba shi da imani ne haƙuri ya daga cikin abin da yake tabbatar da imani da haka yan uwa masu girma yan uwa imani mu sani cewa ba makawa mu sani ita wannan duniya wani gida ne na jarrabawa kuma Allah ta'ala zai jarrabe mu da abubuwa guda biyu wa nabluukum bishari wal khairi fitna wani abin alkhairi ne za a baka amma jarraba ka aka yi sannan wani abin kuma an jarrabe ka shi ne a ganin idan ko yanda abin ya zo maka shari ne shi kanshi ma jarraba ka aka yi da haka ba makawa mutum ya yi kokari a duk halin da ya samu kanshi ya zama to mai haƙuri ita wannan jarabawa ta rayuwa ba kan mumini ba ne kadai har kafirai ana jaraba su mumini yana talauci kafirai ma suna talauci mumini yana rashin lahiya kafirai ma suna rashin lahiya mumini yakan so wani abu ya rasa balantana kuma kafirai shi ma yakan so wani abu ya rasa bal shi ma ya fi son wasu abubuwa tunda shi duniya kawai yake so to duka wannan mu sani cewa duk yana daga cikin ibtila'i na rayuwa kowaye kai a duniya Allah madaukakin sarki sai ya jaraba ka to amma jarabawa ta mai imani ai tana daga cikin babbar garabasa a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita wannan duniyar da kuke ganinta gidan kaso ce ga mumini aljanna ce da kafiri wannan wadansu suka danganta ba lokacin da mutum ya sha wahala sai ya ce to ai da man duniya gidan kaso ce ga mumini wannan ba wai hadisin yana nufin haka bane Allah ya ga dama kana da imani zai baka rayuwa mai dadi in ya ga dama kuma ga ka ba imanin kuma Allah rayuwar ba dadi wannan hadisi abin da yake karantar da mu idan aka daidaita irin rayuwar da mumini yake a duniya da kuma irin rayuwar da zai a lahira shi yasa manzara sun sai ke cewa to wannan duniyar kamar gidan kaso ce gare shi duk yadda yake jin daɗi ranar tashin alkiyama irin halin da zai tsinci kashi na ni'imar ubangiji ta baraka wata'ala zai ga kamar cewa rayuwar da ya gaba a cikin gidan kaso yake ko da ma bai taɓa samun wahala a duniya ba kina a matsayinka na mai imani da Allah wannan albishirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka a duniya sujudul mu'min abu ne wanda zai karfafa ka akan hakuri da jurewa da komawa zuwa ga ubangiji tabaraka wataala a duk lokacin da ka shiga halin kakana kai a rayuwar duniya wannan wata wahala ce wanda ba ta kana ta karya ba in ka kalli irin nimar da Allah ya tara da maka shi kuma kafiri wannan duniya ta kasance mashi aljanna in za a ɗauko irin azabar da za a yi wa kafiri a ranar tashin alkiyama duk yadda yake shan wahala a nan duniya to wallahi kamar yana gidan aljanna ne Allah ya tsare mu to haka wannan hadisi yanwa ba yana nuna dan kai kana da imani ba da sai ka dawo a cikin wahala a'a duk yadda kake jin dadin ma in ka dauka ka hada da irin jin dadin da Allah ya sada da mu ne a ranar lahira kamar cikin wahala kake amma ita wannan jarabawa tana fada kan kowa ne kar ka rika tunanin me yasa ni ake jarabe ni na nemi kaza ban samu ba nayi kaza ma matsala me yasa me nayi a'a duk wannan Allah madaukakin sarki yana kwakwasa zuciyarka ne domin idza ahabba Allahu li abdin ibtalahu Allah da ya so ba to jarraba shi yake da Allah yana kaudarka to zai jarraba ka ne ya gani saboda kai ta wannan jarrabawar wata matan takala ce ta samun cin nasarar rayuwar duniya da lahira idan ka dauka a bisa tsarin rayuwa na duniya ba da kaga mutum ya kai wata kololuwar daraja to sai da ya fita jarrabawa ɗaya bayan ɗaya sau nawa kafin ka samu bak jarrabawa nawa kai kan ka zama doktor sau nawa ka jarraba kan ka zama injinar inda duk wa'annan jarabawa da ake faduwa kake ba za ka samu wannan matsayi ba to haka rayuwar al'umma musulmi take gaba ɗaya kullum cikin jarabawa ne muke ka sani cewa duk wata jarabawa da ta zo iko kai Allah ya baka ikon cin nasara ta hanyar hakuri da jurewa da kuma yin addu'o'i saboda Allah madaukakin sarki ya ce mu'minai duk abin da suka samu a rayuwarsu na jarabawa to alkhairi ne idan alkhairi ya zo musu alkhairi yake zama idan sharri ne ya zo musu shi ma sharri zai zama daga ƙarshe to da haka ya kamata mu sa a cikin tunaninmu wannan mina da ake bambanta tsakanin mumini da kuma wanda yake kafiri ta bangaren jarabawa abu guda biyu ne kawai shi mumini akan biyan shi lada na jarabawa da Allah ya masa idan ya ci jarabawa da mai Allah zai biya shi ne da aljanna da fadin da ya kai sammai bakwai da kasai bakwai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya riga ya tare da wannan ne ga masu tsoron Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amrul mu'min akwai abin sha'awa da burgewa akan sha'anin duk mutumin da yake da imani me yasa annabi ya faɗa haka yace duk alherin duk abin da yazo mishi shi alheri yake zama sayyidina Umar yace shi bai taba damuwa da ya samu kanshi a cikin matsala ba bai taba farin cikin samun kanshi a cikin jin daɗi ba saboda ya san duk abin da zai zo mishi jarabawa ce bai san a wani ne zai ci nasara ba a wani ne zai faɗi wani abin zai zo maka na jin daɗi da farin ciki da murna amma jaraba ka aka yi la'alla a wannan jaraba za ka faɗi ka tafi wuta Allah ya tsare mu wani abin zai zo maka na masiba da bakin ciki da damuwa la'alla jarrabawa ce a wannan jaraba za ka tsira ka samu aljanna sau da yawa ma Allah madaukakin sarki yakan boye alheri karkashin damuwa ne abin da dan adam bai gane ba sau da yawa alkhairin Allah Allah yana cusa shi ne karkashin wata damuwa amma mun san muke kullum rayuwar ta hisan kursan lahiya lau kullum cikin jin daɗi kullum cikin lahiya kullum cikin wadata kullum cikin abin da muke so wannan ba zai taɓa yiwuwa ba a matsayin ka na ɗan adam ko da ba musulmi ba ne ke kullum kana cikin jarabawa ka sa a kanka cewa kullum Allah ta'ala zai jarabe ka jarabawa kamar shimfiɗar bacci ce idan ka tashi daga yanzu dole sai ka dawo to ka sawa kanka tunanin wannan illa ne kullum ka roki Allah madaukakin sarki ya baka ikon cin jarabawa da zai maka a kowane lokaci yasa manzo Allah ya ce shi mumini duk abin da zai same shi alheri ne idan Allah madaukakin sarki ya samar mashi da wani alkhairi a rayuwa abin da yake so to sai wa Allah madaukakin sarki godiya Allah ko ya alkawari la in shakartum la azidanakum da abin da muka baku in kun gode za mu kara muku da kayan kari zai samu ko haka idan wani abin same shi na cutarwa ko na bala'i sai ya haƙuri na ma sai samu laftu da ɗariya wa bashirin sabirin alladina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun kage kenan laftu da ɗariya kenan an zarrabe ka da bala'i ka samu abu uku ka samu min salawatin min rabbihim aminci daga Allah ka samu rahmar Allah kuma ka daga cikin shiryayyun Allah kaga abu uku kenan karkashin damuwa da bakin cikin da Allah ya rabe ka da shi idan kuma alheri ne fa ka ce alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya kara maka shi yasa manzo Allah ce azaban li amrul mu'min akwai abin sha'awa da burgewa a sha'anin mutumin da yake da imani amma sai ce walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba kowa ke samun wannan a rayuwa ba komai ya zama alheri sai mutumin da yake da imani ina sabatu sara idan alkhairi ya zo shakara sai ya ce alhamdulillah fa kana khairan lahu wannan alherin sai zo mashi alheri kuma Allah ya mashi kari idan kuma na bai same dara ta cutarwa sabara sai hakuri sai wannan hakuri ya zo mashi alheri yan uwa masu jima yan wani mani ya daga cikin abin da zai taimake mu akan musiba ta duniya idan ta zo shine koma zuwa ga Allah galibi abin da muka rasa kenan da mun samu kanmu cikin matsala sai mu rika zargin ware ko ware kila ware ne yanzu muna cikin tsadar rayuwa a duniya ne gaba daya yau duniya tana cikin tsadar rayuwa da tsada da karancin albarka amma idan ka samu mutane ba kowa ne ke cewa wannan abin daga Allah ne kuma zuwa ga Allah wani ya ce shugabanni ba na kasa ba kenan a kowace kasa ba za ka samu iri iri wani ya ce su fara suka takulo wani ya ce ne shugabanni ne kana tsammanin shugaba zai da aka gaji daɗi shi ya yi ka wani shugaba ne zai maka maganin tsadar rayuwa wani shugaba zai maka maganin talauci wani shugaba ne zai baka kwanciyar hankali duk wanda bai hannun shugaba yana hannuwa ubangiji subhanahu wataala kenan mu sani cewa duk abin da zamu samu kanmu ba yanda za a yi mu fita daga cikin wannan abin sai mun koma zuwa ga Allah inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza wa al'umma halin ta samu kanta kowane iri ne na jin daɗi ne ta samu kanta a cikin matsala sai da ta canza ni'imar da Allah ya mata ta hanyar kafirci da sabon Allah ta kuma samu kanta haka sannan idan kun danko cikin matsala kowace iri sai da kuka canza wa Allah madaukakin sarki ni'imar da ya muku ne sai da rabe ku da wani bala'i kuma wallahi ba zai canza ba sai in kun kun canza da kanku da haka babu wani shugaban da zai kawo maka jin daɗi ko zai maka maganin tsadar rayuwa in ya tunkuɗe maka bala'i ta nan Allah yana kullo maka ta nan gurin inda shi kun ba zai iya ba saboda haka duk halin da al'umma ta samu kanta mafita shine me koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala shine maganin musiba duk abin da ya samu koma zuwa ga mu koma zuwa ga ubangiji tabaraka wataala mu kai kuka mu zuwa ga Allah mu kaskanta da kanmu wajen Allah mu tuba zuwa ga Allah mu nemi taimakon ubangiji subhanahu wataala sai ga Allah ya ka sauki amma wallahi duk duniya ba wanda zai baka jin daɗin rayuwa sai Allah dan shi kada yake da wannan ikon shi kada yake da wannan abun a hannun shi duk wani mutum a duniya da kake ganin yanda ya kai koya ya kai bai isa ya raba ka da bala'in da Allah ya rabe ka da shi ba sai ka koma zuwa ga ubangiji tabaraka wataala kuma hanyar mai sauki hanyar Allah ta fi kowace hanya sauki ba audience ba wanda yake da matsala yana so daga Allah sai ya fita kan wuri ko akwai shi sujada kawai zaka yi hannunka kawai zaka daga kalma ce zaka furta a bakin ka tutuba zuwa ga Allah sai Allah ya karbe ka shi yasa yanda ba mai maganin matsala sai Allah hanyar Allah ta fi hanyar kowa sauki yanzu in ce kace kana son gobatar sai ka mataki mataki ko gan shi sannan kila matsala ba zai iya magance maka ba balle kace kana son ganin shugaban kasa amma tun lokacin da ka tashi kace Allahu akbar yanzu ne kake kayi kammara ko za ka yi sallah tsakanin ka da ubangijinka almusalla kal munaji rabbi duk mutumin da ya ce Allahu akbar ya fara sallah kamar ya samu godiyar sa tsakanin shi da Allah duk wata matsalar ka zube ta a nan gurin ka ga ma Allah subhanahu wataala ba ya kika san mata isi wallahi Allah zai taimake ka to amma sai mu mance da wannan sai mu yi ta surutai mu yi ta maganganu mu yi ta kora matsala akan wasu kowa ya rika faɗin abin da ya ga dama to wallahi wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mu dawo daga kai mu bi tafarkin magabata idan Allah ya rabe mu da masiba matakin farko mu yi hakuri mataki na biyu mu koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala shi kadai da yake iya yayi bala'i shi kadai yake iya yayi masiba abu na biyu daga cikin abin da zai taimake mu akan saukin masiba Allah ta'ala ya ce babu wani tsanani da zai zo face mi bayan shi akwai sauki mere da wannan duk lokacin da ya ganka cikin matsala a rayuwa albishirinka to akwai wani sauki da kake gad ka kai mishi fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kamar tafiya ce in kana yi sai ka tara tudu ayya da wahala hawa go idan ka hau tudun nan me ya gaba gangara ce da za ka dawo baya ne ne shi ma gangara ce haka da ne da ka ganka cikin matsala cikin tsanani cikin wahala to ka sa a cikin tunanin ga Allah ce ba inna ma'al usri yusra duk inda tsanani yake to tare da shi akwai sauki amma sai mu manta da wannan ni'imar ta Allah da wannan bishara da Allah ya mana sai mu ta furta kalmomi marasa kyau mu ta furta abin da muka ga dama mu ta saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala to duk lokacin da ya ganka cikin matsala ka sani cewa kana kusa da wani sauki ne amma daga wa daga ubangiji subhanahu wataala da haka wajibi ne yan uwa mu san da wannan sannan ya kuma yan uwa masu girma mu sani cewa ya daga cikin abin da zai taimake mu akan tsananin da muke cikin mu samu sauki rage yawan sabon Allah kowa ya tuna tsakanin shi da Allah kowa ya fi sanin tsakanin shi da Allah sama da kowa alaka ka da ubangiji ka fi kowa sani to ka gyara ni in gyara wancan ya gyara sai ka sauki yazo yawan sabon Allah yana ka bala'i a duk lokacin da aka ce ɓanna ta yawa a cikin birni da ƙauyuka allah maɗaukakin sarki ya ce to ina ɗanɗana wa mutane sashen laifukan da suke aikatawa yunuzika hun batu ladi amiru da allah ya zuwa ne za a ɗanɗana muku sashen laifukan mutum a nan duniya da bala'i da masiba da abubuwa iri-iri wai ko kwa dawo to haka duk lokacin da mu ga mu cikin matsala matakin farko mu rage sabon allah kowa ya gyara tsakanin da ubangiji subhanahu wataala ya yi ƙoƙarin tuba zuwa ga Allah sai ga Allah maɗaukakin sarki ya ka sauƙi sau da yawa inda haka muce da mu samu kanmu cikin wani bala'i ba amma mene ne matsalar yau duk lokacin da za mu samu kanmu cikin wata matsala to sai mu ɗauki laifin mu ɗora akan wani ai yan kasuwan nan sun kawo tsara ba su da imani idan ka bincika ka ba baka da imani ba gara tsakanin ka da ubangijin ka ba ai shi gaban da ya kamata su yi kaza to kai me kai kai me kai wajen hallale matsalar kai ba ka yi kai abin da ke gaban ka sai ka jira wata shi ma ya dace da haka waɗannan abubuwan da muke kai mu sani cewa idan mun ɗauki karantawa alkur'ani da sunna su ne abin biyayya a gare mu wallahi irin abubuwan da muke samun kama na matsala ba za mu samu kama a ciki ba to amma duk lokacin da wata matsala ta zo sai mu jefar da karantawa alkur'ani da sunna sai mu rika gaba gadi kowa ya faɗa abin da ya ga dama to wallahi wannan sai dai mu ƙara tsinda mu kama a cikin matsala ne ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya kalubalanci duniya yana cewa amman yujibul mutara idza da'ahu wa yakashifu su'a waye isa ya amshi ma'ana kiran ko addu'ar wanda ya shiga halin kunci da damuwa a lokacin da yake yayin shi yayi mutu damuwa babu sai Allah subhanahu wataala mu diba annabin Allah Yunus alaihi salam lokacin da Allah ya jarabe shi ya samu kai cikin halin da duk duniya ba wanda ya taba samun kai cikin sa gashi a cikin wani irin yanayi na bazata ya hau cikin wani jirgi wanda ke makure da mutane jirgin yana tangal-tangal a rasa yadda za a yi a lokacin duniyar da idan kaga za a shiga cikin matsala to sai a ce a cikin mako wanda ya saba ma'ala suka zargi kawunansu to ya za a gano wanda mutu aka ce a yi kuriya shi kenan a lokacin wannan annabin allah annabi yunus ya fi kowa siffa ta kamala da dattijan taka amma da aka yi kuriya sai shi ta kama sai ka dattijo kamar wannan ka a sake ne ya kamata a ga wani wanda gashi gashi nan dai ko lalla shi ne zama ma Allah amma ya za a dattijo kamar wannan a ce saba aka sake kuriya sai da aka yi kuriya sau uku tana fadawa kashi amma shi ya san tsakanin shi da Allah ko sai ya yi ni kafin ma a ce ga yanda za a shi ya ce ku bari ni na san alaka ta da ubangiji ni na saba Allah da kai ya tsallan faɗa kai ya faɗa cikin ruwa kaga ya tsamar da su daga cikin mi shi ma ya samar da kai in ba ka da rasa halaka gaba daya da ya dauki laihin shi sannan kuma ya yi shahada ya tsunduma a cikin ruwa a ce a lokacin akwai wani kifin da Allah ya aiko yana fada cikin ruwa sai kifi ya ɗe shi ga cikin ruwa ga cikin cikin kifi wa ce ce muke shi ana in ba Allah kuma kifin ya koma ƙarƙashin ƙasa ya kwanta a lokacin nan ma abin da ya yi suna waye ba abin da ya kama shi wannan illa laifin da ya laifin karan kanshi ya san kuma cewa a halin da yake cikin babu wanda ya kamata ya kira sai Allah ba wanda zai kama shi gudunmuwa sai Allah kuma da ya kira Allah kuma Allah ya kama shi ya kirayi ubangiji tabaraka wa ta'ala da kalmomi guda uku wala da fi zulmat Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin sai gashi Allah yace yana yayi kira a cikin duhu ga cikin duhun kifi ga cikin duhun ruwa yana cewa babu wanda ya cancanta abota da gaskiya sai kai ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ni ina daga cikin wanda na zalunci kaina da kaina kaga yayi mi ya kadaita Allah ya tsarkake Allah kuma ya tabbatar da laifinsa to abinda muka rasa kenan me yau kuma kadaita Allah subhanahu wataala sai mu dauki matsala mu dingira ta da wani me yau kuma mu tsarkake Allah sai mu ci gaba da saban Allah mu kuma rasu Allah ya canza mana me yau kuma kowa dauki laifinsa sai kowa daura laifin akan wani kaga shi yana faɗin wannan kalma guda uku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ce fastajabna lahu sai muka amsa mishi wa najaynahu minal gham muka tsayar da shi daga cikin halin da ya samu kanshi na kunci da damuwa da matsala wani zai ce shi da annabi ne sai Allah ce wa kazalika nunjil mu'minin haka duk wani mai imani inda yayi wannan abu guda haka zamu ga da shi da har da ko samu kanku ku kada ta Allah ku tabbata da ba mai ka canji da jin daɗi sai Allah ku tsarkake Allah ku bar shirka ga Allah ku bar saban Allah sannan ku tabbatarwa da Allah kuma masu laifi ne kamar yadda yi Allah ya ce wallahi zan tsiratar da ku wa kazalika nudil mu'minin haka muke tsiratar da duk wani mai imani sai ga shi Allah madaukakin sarki ya tsiratar da shi kifin an bashi umarni ya ji ya fitar da shi a waje al'umma ta shi da yi da'awa sai ki amsawa yayi hushi ya barta wanda ya zo mishi laifi su ma sai Allah ya tusa musu imani har Allah yake cewa kai ba taba samun wata al'umma ba da ta imani fa nafaha imanuha illa qauma yunus kuma imanin nan da ya amfani ta sai mutanen Yunus damma lamma amanu kashafna anhum al'azab yayin da suka yi imani duka Allah ya yi musu azaba ta kaskanci da suke ciki kaga anan gurin yarda da laifin shi yasa wayancan ba su halaka ba na cikin jirgi ko shi bai halaka ba kuma al'ummar shi ma Allah ya sa bata halaka ba to amma duk lokacin da al'umma ta samu kanta cikin matsala kowa ya rika daukar laifin yana yarfawa kan wani to ta ƙara shiga cikin bala'i da damuwa kenan ba ta mutara ba da Allah ya tsare mu da haka wajibi ne mu ji tsoron Allah mu tuba zuwa ga Allah mu san cewa kowa a cikin mai laifi ne mu nemi gafarar ubangiji tabaraka wataala kuma Allah ya gafarta mana Allah ya dauka addinin musulunci da musulmi Allah ya sauka mu da albarka da alkhairi Allah ya tsare kasar da kowane irin bala'i da musiba da sauran kasashen musulmi ya Allah muna roƙon ka ba mu da mana mai albarka Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka ba mu da mana mai albarka ko mu ila salatu ya rabu kuma
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يا للصلاة يا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا استقيموا